لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na 11 ga watan al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya daidai da 4 ga watan 8 shekara 2025 miladiya ci gaba da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafin Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami al-Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Allah ta'ala ya jikan shi da rahama. zama da ya gabata mun fara karanta wasiya ta wato ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga matar da mijinta ya mutu da ta yi haƙuri wannan malam ya sanya ta cikin wato ainihin wasiya ta wato ainihin hudu daga jeren giyar waɗannan wasiyoyi shine wasiyar da annabi sallallahu yayi wa wacce dukka mijinta ya mutu da ta yi haƙuri mala ya ce abu na farko shine annabi sallallahu yayi wa wacce mijinta ya rasu da wato ainihin wasiya ta ji tsoron Allah kuma ta yi haƙuri abu na biyu yayi mata wasiya da ta yadda da abin da ya same ta na ƙaddarar ubangiji da kuma nemi lada a wajen Allah. Abu na uku, ya yi mata wasiya da ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati akhlif li khairan minha. Sannan abu na hudu ya yi mata wasiya da ta tuna mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai sauƙaƙa mata musibar da ta same ta. Abu na biyar ya yi mata wasiya da ta yi addu'a. Abu na shida shine ya yi mata wasiya da wato ainihin ta yi masa takaba na wata hudu da kwana goma riko da umarni na Allah ta'ala wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra karkashin wannan malai yake cewa yana nuna girman haƙƙin miji akan mata cewa idan miji ya wato ainihin mutu mata baya halatta ta aure har sai iddata ta kare sannan za ta yi mishi takaba kuma wata hudu da wato ainihin kwana goma za ta nisanci ado da kayan kwalliya wannan yake nuna girman hakkin miji akan wato ainihin mata mala ya kawo mana hadisai kuma waɗanda suke nuna girman hakkin miji akan mata wanda mun yi ɗan numfashi ƙarƙashin wannan gabar sai dai kuma yau ina so kafin mu ƙarisa wannan gabar ina so in karanto mana haƙƙoƙin su kansu kuma matan akan mazajensu domin kar wanda ya ji darasi da ya gabata ya ji cewar kawai kamar me matan ne suke da haƙƙi ko mazan ne suke da haƙƙi akan matan su matan ba su da haƙƙi akan me akan mazajen a'a Allah ta'ala ne cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf su ma matan suna da wato haƙƙoƙi akan mazajen su da kyautatawa sannan zan karanto mana a takaice ne kuma daga cikin littafi mai suna alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na shi malamin abu islam din malamin wanda ya rubuta littafin al-wasaya an-nabawiyya din wanda shine al-sheikh dr abdul azim al-badawi Allah ta'ala ya kara mishi lafiya wanda dan masar ne yanzu haka yana nan cikin wannan littafi nashi na alwajiz shafi na 354 malai yake cewa bayan yayi shimfida yake cewa wa min babid dinun nasiha sannan a babin addini nasiha ne na zukurul ana haƙƙal mara'ati ala rajul yanzu zan ambata mana ko za mu ambaci haƙƙin mata akan miji yadda muka ji haƙƙoƙinmu a kansu to su ma suna da haƙƙoƙi a mi a kanmu ba yiwuwa kuma kullum ka ce kai ta baka haƙƙinka kai kuma baka bata mi haƙƙinta idan har gida na wuri ana so ya zauna lafiya to dole kowa sai ya ba kowa mi haƙƙinsa Mali ya ce, Sun ma nazkuru ba da zalika haƙƙar rajul alal mar'a, sannan ba haka ya ce za mu ambaci haƙƙin miji a kan mata, la'allal azwaja yadda izuna wa ya tawasau na bil haƙƙi wa ya tawasau na bil sabr. tsammani mazaje za su wa'aztu sai su wasiya tsakankaninsu da haƙuri su wasiya da wato gaskiya malam yake cewa inna linisa'ikum alaikum haqqan annabi ya ce matanku suna da haƙƙi a kanku wa awwalu zalika abu na farko an yu'ashira an yu'ashira ar-rajulu al-mar'ata bil ma'ruf shine mijin ya zauna da matar da kyautatawa wato duk abin da za a kira shi kyautata mutum ya zama yana zaune da matar shi ne da mi da kyautatawa bi qaulihi ta'ala saboda fadin Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ku yi zamantakewa da su da kyautatawa kyautatawar da da za ta rasa ka za ta yi fatan ina za ta samu irinka an gane ba idan ta rasa ka ba ta yi fatan kuma ta samu mi wanda ya fi ka amma ta yi fatan ko kuma ta yi mamakin ya za a yi ta samu irinka wajen mi wajen kyawawan ɗabi'u sannan daidai gaban nan daura ya taɓa wata magana wanda ba kowa zai iya yi ba ya ce kowa ya addu'a cewa Allah ya sa yadda yake riƙe matarsa a riƙe yarsa haka ba kowa zai iya ba Allah ta'ala ba mu ikon gyarawa wadhalika wannan kuwa bi an yut'imaha idza ta'im ta hanyar idan ya ciye ciyar da ita sau da yawa zaka samu har ustazai masu addini za su fita waje su ci abinci mai kyau amma gidansu fa sai ce gidan ya girma to a kawo haka mana kowa ya lasa kai a sati baka iya haƙuri sai ka ci naman dubu uku dubu hudu su kuma za su iya wata ba su ci ba a'a namun dubu uku dubu hudu a wata an ka haɗa kuɗi ya kai da yawa kuɗi ya tafi dubu sha in aka siyo na dubu sha ɗin ko a wata sau ɗaya ne aka ci gidan za a san an mi an dai canja miya to idan mutum har yana da hali ya ci to ya ciyar da mi da iyalansa wa ya suwaha idan kitasa sannan ya tufatar da su matar matar ya tufatar da ita idan ya yi tufa a nan karkai akwati biyu uku ita kuma ba ta da ko ɗaya hasali yanda kake bukatan ado ita ma tana mi tana da bukata wa yu'addibaha idha khafa nushuzaha bima amara Allah an yu'addaba bihi nisa sanan ladabtar da ita idan ji tsoron kauracewarta da abinda shari'a ta sanya na mi na ladabtarwa bi an ya'izaha maw'izatan hasana min ghairi sabbin matakin farko shine mata wa'azi wa'azi mai kyau ba tare da ya zage ta ba wala shatmin ko ya mata ashariya ba wala takbihin ko ya wato ainihin muzanta tabbatacciyar ko mummuna ko kaza ko kaza fa in ata'at in tai da shikenan wa illa in ko ba haka ba hajara fil firash to anan sai kaurace mata a shimfida fa in ata'at idan ta dawo wa illa in ko ba shikenan in ko ba haka ba to darabaha to anan shari'a ta bashi damar ya buge ta fi ghairi wajhi darban ghaira mubarrih duka ba a fiska ba kuma dukan dami ba zai yi wato ainihin tabo ba ga matakai na shari'a na mi na gyara kuma kallama in dai kana yi wa mace iya kokari wajen ba ta haƙƙin ta to zaka zama kana da mutunci da daraja to amma wani sa'in zaka ga wani ya take haƙƙin gaba ɗaya kuma sai ce sai an bashi mi sai an bashi haƙƙin sa to anan daga an fara jayayya sai kuma wani abiyo ya biyo baya amma duk da dai akwai masu wato annabi sai ya sufanta su da yawan kafircewa iyalai amma dai in kana iya kokari wajen ba da haƙƙi to zaka samu sauƙi abu na biyu shine wa min haqqil mar'a 'ala rajul yana daga cikin haƙƙin mata akan miji an yasbira 'ala azaha yana hakuri a bisa cutaswarta diyan da ka zauna da mace ko hafizar qur'ani ne ko hafizar sahih bukhari da muslim dole wata ran sai ta mi sai ta cutar da kai an gane kuma sun fi cutarwa da da harshen su da mu'amalar su ta san kuma yanda ya kamata ta buga a jikinka yanda zai mi zai kuntata ma da gaske saboda ita tana tare da kai tsawon lokaci to ta san mi kaje so me baka mi baka so to idan har ta so cutar da kai din to ta san daga yan daga daga ta buga ba za ka iya dauka ba dole sai ka mi sai ka sai ka motsa an gane to sai kai hakuri wani ya abu amma ya kunu min hamin zallat sannan in wani abu na zamiya yana faruwa daga gare ta kuma sai kai mi sai kai hakuri nan ma ka yafe ma bi kauli sallallahu saboda fada na sallallahu la yafrak mu'minun mu'mina kada ɗayan ku ya wato ainihin fusata kada mumini ya fusatar da mumina ya kyamace ta in kariha minha khuluqan idan ya kyamaci wani halayya daga gare ta radiya minha akhar sai wani yadda da haka ma'ana yanzu kada ya zamo dan mace kai ba za ka iya zama da ita ba saboda wasu ɗabi'unta kuma ka je kai ta tallata ta a wannan mi ɗabi'u kai ka kasa zama da ita dan wannan ɗabi'u wani kuma in ya same ta sai ya ce shi ta masa yanzu wani sai ya ce shi mai saurin fushi yake so kai kuma ba ka san me matar da kullun za ka shigo gida ranta abi a bace shi kuma wani zai iya ɗaukanta a haka hasali ma shi in mai zolaya ne ma ya ce hakan ya fi burge shi saboda daga ya shigo sai me sai ya zolaye ta sai ta yi fushi to kun ga in an zauna da su dole sai an yi me sai an yi haƙuri kuma sai an yi yafiya wannan fa ko gidan malami ne ko gidan annabi ne an gane mata suna iya kawo gidan wato matsala to amma kai miji sai ka zama kana da tahammuli kana da ɗauka idan ba haka ba gidan ba za a zauna lafiya ba waɗanda suke za su yi aure gaba su sani duk gidan da kuka ga an shekara goma ashirin talatin to haƙuri kawai ake ba zunzurutun daɗi kullum cikin daɗi ake ba ana daɗin ne kuma amin a ba to wanda yake tunanin a'a soyayya da yake gani a fim in ya auro ita za a yi ko to anan za a san matsala su ma yan fim ɗin dan afim ne da ba afim bane ba ai zawancin su zawarawa ne ba ko me yasa suka kasa zaman wannan saboda shi wannan fim ne wannan kuma waƙi ne gashi a asali za a yi shi za haka yanda kuke gani in kuka gida zauna lafiya to ana haƙuri ne kawai in dai ba haƙuri ba gidan da zai shekara zai iya rushewa kowane gida a cikin shekara ɗaya zai iya mi zai iya rushewa amma in an yi haƙuri shikenan sai Allah ya sa wa rayuwar albarka har a tura a tafi aljanna insha Allah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam sana annabi yana cewa istawsu bin nisa'i khaira ku yi wasiya wa mata da hakuri fa innahunna khuliqna min dhila annabi ya ce an halitta su daga kashin hakarkari wa inna awaja ma yakuna min ad-dhala a'la sannan abun da yafi karkata daga kashin hakarkari shine saman sa fa in zahabat fa in zahabta tuqimuhu kasarta annabi ya ce daga nan aka halitta su to in kuma kace zaka miƙar da shi zaka karya shi wan daraktahu lam yazal a'waj annabi yace in kuma ka rabu da shi to ba za ka ba zai gushe a karkace ba fastausu bin nisa'i khaira da aka kuyo mata wasiya da alkhairi dole haka shine kawai mace zaka na tafiya da ita a wannan karkatar a haka haka kana me kana shawowa kanta amma in kace kullun sai ka ji ta 100 bisa 100 daidai to wannan a fim kenan ba a zahiri ba wa qala ba'du salaf sashin magabata suke cewa i'lam ka sani annahu laysa husnul khuluq ma'a al-mar'a kaffa al-adha anha wai ba yana daga cikin kyawawan dabi'u mutum kawai ya kame baya cutar da matarsa bane bal ba haka ba tahammulul adha minha tana cutar da kai kana hakuri to shi mami shine wato kyakkyawan mu'amala wal hilmu wal hilma ala taishiha wa ghadabiha sannan kana hakuri akan rauninta da kuma wato ainihin fushinta iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kanat nisa'uhu yuraji'nahu matarsa sun kasance yana faɗa suna faɗa kaka baka kai annabi ba ce ce fa ne yayi kadan sai an ƙara ya ce ku yi haƙuri abin da aka samu suke su ba su haka ai tai akan ce fa ne har sun taba sai da Allah ta'ala ya ce annabi sun ka faɗa musu in ba za su yi haƙuri ba tattara su ka sake su ka nemo su ya rayuwar da za a yi kenan wa tahjuruhu ihdahunna yawma ila al-layl watansu kuma tana iya kauracewa annabi tsawon yinin ta ki kula shi kaga annabi wa kai shi daraja da matsayi to kenan kai ma zaka iya kana babban malami in ka fito waje ana darajanta ka ana mutunta ka in kai sarki ne ana mazgaye ko ana gyara kintsa ko gyara kinka ne duka ana faɗa amma in ka dai gidanka matar ka ta zo ma matsala an gane kuwa dan haka cikin mata da su sa kowace sai ta kaurace masa tsawon yini ta ji kula shi shi yasa Umar radiyallahu anhu wata ne zo shi Hafsa wai a cikin ku akwai wacce take annabi yana faɗa tana faɗa tace sosai kuma akwai wacce wai sai ta ƙi kula annabi tsoni ne ta ce sosai umar ya ce in kowa ta yi kanki in kowa ta yi haka ya ce kanki kanki na cewa za ki haɗa kanki da su wancan aisha kenan saboda ya san waye aisha a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanki ke shi za lokacin da labari ya sami umar cewar annabi ya saki matansa hankalin umar ya tashi ya je ringa neman aina annabi yake sai da aka faɗa masa ya je shi ya ce ya rasula ko zama bai ba a tsaye shi wai ka saki matan ka ya ce a'a sannan umar ya samu nutsuwa saboda yarsa tana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hafsa yana cewa in dai annabi ya saki matansa haɗi da hafsa to babu alkhairi a gidan umar daga cikin haƙƙi na wato ani na uku haƙƙin mace akan mijinta wa min wa min haqqil mar'a ala rajul wato daga cikin haƙƙin mace akan mijinta an ya sunaha shine ya kare ta wa yahfazaha ya tsare ta min kulli ma yakhdishu sharafaha duk abin da zai yaye mata darajarta da mutuncinta wa yaslima wa yaslimu irdaha ko ya karya wato mutuncinta wa yamtahinu karamata ko ya walakantar da darajarta duk wani abu da zai taba mutuncin matarka to kada kai mi kada kai wasa da shi fayamna'uha min as-sufuri wat-tabarruj saboda wato ya hane ta daga wato ainihin shigar banza da tabarruji wanda wannan ma yana taba mutuncin mata a ce matar aure yanzu tana tafiya a titi kaman budurwa wannan zai sa idan mutumin banza ne sai ya zaci kamar mata ce ta mi ta banza amma mace in ta shigar kamala ta fita to za ta zamo tana da daraja da mutunci ko kuma mutum ya bar matar shi a media in tana abu kaman ba matar aure ba wannan ma zai sa wani ya biyo ta ya mata maganganun da ba sa mi dacewa saboda zai zaci cewa ba mace ne mai mutunci ba to zama mace tana da mutunci tana da daraja wanda miji kuma shi zai kokari ya katange mata wannan wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilat bi ghairi maharimiha min rijal sannan ya iya kokarin sa ya kare ta daga cakuduwa da mazajen da ba muharramanta ba wannan ma ya iya kokarin sa wa kama alaihi an yuwaffira laha hasanatan kafiya wa ri'ayatan wafiya kamar yadda yake kansa ya wato ainihin tsare ta ko kuma ya samar mata da cikakkiyar kariya da kulawa cikakkiya fala yasmahu laha an tufsada fi khuluqin aw dinin ba zai bada dama a bata mata ɗabi'unta ko addininta ba jama'a waɗannan hakoki babu wani addini babu wata kungiya a duniya da ta bawa miji haƙƙi akan ko ta ba wa miji haƙƙi akan matar shi irin me irin musulunci duk waɗannan turawa da za ku ji suna ƙoƙarin cewar nema mace yanci ko ku je ku ga mace a gurinsu mace tana da daraja ko tana da ƙima wallahi ba ta da shi to amma kawai da yake muna nesa da su sai suke wadara mu cewa su suka san ƙima mace su suka san darajar ta didat malamin zakir naik ko an san shi a tsohon malami yace su da suke ta cewa hakkin mace hakkin mace yace a turai fa kana tafiya zaka ga ana zuna da mata akan kuɗi kaza to amma su suke cewa kuma mace a kwata mata me a kwata mata hakki a kwata mata hakki kwata kwata su ba san ma me hakkin macen ba kuma ku je ku gani wata ran Sheikh Abu Islam wanda ya rubuta wannan littafin Al-Wasaya da muke karantawa yace ya taɓa zuwa Canada sai ga wata tsohuwa tana shara a restaurant sai ce ba ta da 'ya'ya ne sai ta ce tana da 'ya'ya sai ce me yasa take wannan aikin tace wallahi in bata yi aikin nan ba za ta ci abinci ba ƴan kuwa ya kama gaban sa kun ga su a wajen su wannan ita ce mace cewar sun nuna mata komai kar ta zauna a gida ta zo ta nema wa kanta ko ta kwata wa kanta daraja da mutunci to a wajen su kuma ba ta da daraja ba ta da mutunci sannan idan sun tsufa ku je ku ga ya suke da su shi na abu islam ɗaya ce mana ya taɓa zuwa gidan da ake renon tsofaffi ya ce wallahi kowane uba da kowace uwa tsine wa ‘ya'yanta su take, saboda me, ya kawo su gidan da idan suka yi wani abin da ba daidai ba da tsawa da zagi da walakantarwa haka ake musu, ba cikin mutunci da mutuntawa ba ne, in mutum ya kai tsohonsa saboda tsohonsa ba zai iya ba sai an matsarki sai an yi kaza ko sai an marwanka ba cikin daɗi suke musu ba cikin walakantawa da zagi da tsawa haka suke musu. Amma sai suke yaudarar mu cewa ku fito ‘yan mata ku kwata wa kanku ‘yanci, ku fito ku kaza wani ‘yanci kuma. Mu karanta mace a jahiliya kuma mu ganta a musulunci wa ba ta haƙi, mun gane babu yin addinin musulunci. Allah dai shiryar da mu. Gaba ta hudu mala ya ce, min haƙƙin mar'a ala rajul yana daga cikin haƙƙin mace akan miji an yi allima hadaruriya min umuri diniha. Ya ilmantar da ita abin da yake na dole wanda ya shafi addininta. aw ya'zina aw ya'zana laha an tahdura majalis al-ilmi ko kuma ya mata izini tana sauraron majalisi na ilimi tana halarta idan har ba zai iya mi karantar da ita ba alhamdulillah na akan yi kokari mace dai dan daidai ta sani in ba haka ba kuma ta je makaranta da za ta koyi addini wannan abu ne mai kyau gane abu ne mai kyau sai dai kuma matan su daje suna karatu sai su shekara 20 suna zuwa galantoyi suke zuwa sai su haifi 'ya'ya cikin shekara biyar sai ɗanye abin da mamansa shekara talatin ta yi ba ta ɗauka ba ba kuma wajen ba za ta iya ba sai dan kawai rashin mai da me mai da hankali a kai kawai a ta zuwa ana dawa a ta zuwa ana dawa a ta fashi kawai dai ita ta gaji da zaman gida za ta je kawai ta sha iska a can fa inna hajataha li islahi diniha mala yace buƙatuwarta wajen kyautata addininta wa tazkiyati ruhiya da tsarkake ruhinta laysat aqalla min hajatiha ila at-ta'am wa sharab al-wajib badluhuma laha wato muhimmancin sa bai gaza muhimmancin abinci da abin shan da ake wajibi ne a samar mata da shi bayan da take buƙatar abinci da abin sha to haka take buƙatar mi ilimin addini wallahi ilimin addini na shi yake shayar da zukata shi yake tausasa zukata idan mutum ya nisa da ambaton Allah ya nisa da qala Allahu qala rasulu shikenan sai kaga mutum ya lalace wa min haqqil mar'a 'ala rajul yana daga cikin haƙƙin mata akan miji an ya amuraha bi iqamati dinillah wato ya umarce ta da ta da addinin Allah wal muhafazati 'ala salah ya kuma na umartar ta da da sallah idan har mace tana wasa da addini to anan miji ya mata umarni da abin da ya shafi sallah ya kuma umarce ta da ta da mai addini shi yasa annabi ya ce tun farko ma an ka tashi ka nemi mai mai addini yawa saboda in ka nemo mara addini ko wallahi zaka ga abu da yawa na shari to zaka ga abu in kace kala kake so zaka samu kalar amma ɗan wasu shekaru kaɗan kalar ta tafi an gane amma in ka samu addini annabi ya ce nan ne zaka ci riba riba da babu hasara amma dai matasa ba sa son addini yawa kuma inda addinin ma sun fi son da kala da addini yawa amma ba kala sai addini a za su ce a'a yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace dan dukiyarta dan kyanta dan dangantakarta da addini ta bai ana kaka auri wadancan ma amma yace mi yana maka wasiya da mai addini ma'ana in an samu addini an rasa wadannan ma a iya hakuri a dauka saboda mu maza yawanci mutuwa muke mu bar mi mu bar mata yanzu duk gidajen anguwan nan iya mu da duk suka rasu da kakannin mu ku je ku ga yawanci matan gidan suna nan kenan waye za su yi tarbiyyar yayan a bayan su in ka sami in ka sami addini sai ta tarbiyyantar da su tarbiyya ta daidai idan ka samu mara addini fa shikenan sai ta tambatar da su a bayanka sai ya zama ba za ka ci albarkar ƴaƴa ba a bayanka amma in ka samu mai addini insha Allah ta'ala bayan bayan rayuwarka ta kare ma to za ta tsayi wajen mi ƴaƴan ta ga sun zama na kirki to anan ne fa za su yi maka amfani sai suna addu'ar Allah ya gafarta maka sai suna yin ayyuka na gargaru wanda zaka na cin moriya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗanka yana aikin alkhairi bayan mutuwar kama kana da kamacho saboda kai ka samar da shi To kaga wannan kuma sai ka samu uwa ka gina uwa na haka mutum ya iya kokarin sa ya nemi uwa wacce take yar mutunci yar gidan mutunci mai kuma addini. Allah ta'ala shiryar da mu. Gaba na gaba shine na shida wa min haqqil mar'a 'ala rajul daga cikin haƙƙin mata akan miji an ya azana laha fil khuruj min al baiti shine mata izini ta fita daga gida idan bukatuwa ta kai idza ihtajat ilayhi idan ta bukatu ta fita. Da an ga ci addini ne a ce mace in ka abu uku ne suke fitar da ita a gida ko ni uku ne ko biyu ga iya mu sun fi mu sani daga makabarta ko sai miye ne dai za ka ga dai kawai sai a kulle mace a gida ba addini ba ne mu kuma yadda muke yanzu sakaka kuma shi ma yi yawa yawa da ana faɗa mana matan da saboda kunya iya mu da kakanninmu kenan ba sa fita sai sassafe ko bayan isha idan an yi haihuwa za ta je barka a sussuba za ta tafi kafin gari ya gama wayewa ta ne ta dawo ko ta tafi bayan isha da saboda akwai kunya mu yanzu ku tafi anguwannin gefe mace ce za ta fito tana leke da kayan bacci in ta ga kun ba wuce Allah ba za ta koma ba wallahi haka suke ba su koma ba kun ga yanzu ba kunya gaba daya babu kunya babu addini matan da akwai kunya akwai mutunci akwai kaza amma ne yanzu fa to ka daina mai addini wallahi don haka dai mata izini idan fita ta kama ka an targaba fi shuhudin jama'a kamar matarka tana da sha'awan ta je sallan jam'i to annabi yace ka barta aw fi ziyarati ahliha ko tana da sha'awan ta kai wa ƴan uwanta mai ziyara aw aqaribiha ko wato iyalanta ko ƴan uwanta aw jiraniha ko kuma waɗanda suke mai makwabtanta babu laifi mu yanzu akwai ustazan da ba su fahimci addini ba sai ce wai kanin matarsa ba zai shigo gidansa ba kanin matarsa ba zai a wani dalili wannan ba addini ba ne yawwa abdullahi dan uwan aisha radiyallahu anha kaninta baya zuwa gidan manzon Allah sallallahu yana zuwa cikin sahabbai waɗanda suke da ummomi a gidan annabi sallallahu ba sa shiga gidan annabi sallallahu gurin ƴan uwansu suna zuwa in dai ba kaga wata barna bace ba babu dalili kame ka hana amma zai ce la babu shi dan uwan matarsa in dai namiji ne ba zai shiga gidansa ba Lala wannan ba addini ba ne, sannan mace babu laifi in ka tare ta kace ba za ta shiga makwabta ba wannan ma ba addini bane kada ta zama kullun tana makwabta amma an yi haihuwa a makwabta ta je ta yi musu barka ta dawo inda wani amma da zaka bayar ka bayar kyautata wa makwabci ne amma ustayan da fahimci addini ba shikenan sai ya rufe gidansa ya gangame gam mace bayan da za ta ji wani ma wai mata za ta haihu ya ce shi ba a zo asibiti a gidansa eh kuma wannan zaka samu wai ɗalibin ilimi ne zai wanke rigarsa wai ya tafi majalisin ilimi amma bai san ma me ake cewa karatu ba ko kuma ya ce ungozoma ba ta zauna a gidansa ba to shi kuma ba zai iya zama ya mi yau matar ɗawainiya ba hasali ma nama da ya kamata ya kawo mata ta ɗanyi ci ta samu ƙarfin jiki ma bai kawo mata ba amma ce ba wacce za ta zauna a gidan kun ga ƙaramin sani suka ce mi me ma hausan hausawa dai ƙaramin sani sun ce zuwa ƙarshe. Bishar an yi amurha bil jalbab, mala ya ce da sharaɗi in za ta fita dai ta shiga ta musulunci wani haha ani tabaruj wa sufur, sannan ya hana ta tabaruji. Wannan fa mala yana magana da mu yake, ya kuke ga yanzu matan aure a TikTok, social media, ya kuke kallon su. Shi yasa auren baya zuwa ko ina. كما ينهانا عن العطر والبخور ينهى هكذا عن العطر والبخور ويحذر من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم كما يندى ya wato ainihin haneta da ta sanya turare yayin da za ta fita kuma haneta ya gargaɗe ta kada ta yi mi cuɗanya tsakanin maza da mata ko ta gaisa da su mu tura yanzu suka zo suka raba mu da addinin mu suka nuna wayayya ita ce wacce gelanta yana hannunta ko yana nan ɗinta gelanta sannan kuma ta ji za ta gaisa da kowa a ofis ɗin wannan ita ce wayayya kenan kama yuhadhiru min min ru'yati televizyon wa sama'il aghani malai yace kamar yanda zai hane ta da kallon TV da kuma jin waƙe-waƙe wannan malai yana ma magana malam gidan shi ba TV shi da Abu Islam duk su biyun gidan su ba mi ba TV suna kokari kasancewar lokacin farkon musamman fitowar TV kusan duka tashoshi tashoshin me daga baya dai alhamdulillah aka samu tashoshi na addini ko amma sun kawo mana su ne saboda wasu manufofinsu gaba ta gaba shine yace min halqil mar'a ala rajul yana daga cikin haƙƙin mata akan miji Allah yufshiya sirraha kada yana yada sirrinta wa Allah yazkura aibaha kada kuma yana ambaton aibinta iz huwa al-amin alaiha saboda shine amintacce a gare ta idan har miji zai iya zuwa ya faɗi duk aibin matarsa to waye kuma ya rage a duniya da zai rike mata sirri kenan babu yawa to wannan kuma iya addinin musulunci ne yake da wannan wa min haqqil ma ala rajul yana daga cikin haƙƙin mace akan miji mala ya ce an yastashira fil umuri yana shawara da ita cikin al'amura wala siyama allati tahussuhuma wa auladuhuma mala ya ce musamman shawarar da ta keɓance su da sha'anin ƴaƴansu to a ce mutum yana iya shawara da me da matar shi wannan ma kun ga addini ne ka zauna da matanka kana shawara da ita to amma za ku samu mu ba haka bane asali da wuya dai sai kaga sai a ce ma mace tana da raunin hankali eh da raunin hankalin nata amma ne su sun yake shawara da su an gane kamar hadisin ummu salama ko annabi sallallahu alaihi yayi shawara da ita kuma ta bashi shawara wanda hakan kuma ya zamo nasara abu na gaba shine na tara haƙƙin wa min haqqil mar'a 'ala rajul daga cikin haƙƙin mace akan miji an yarje alaiha ba'da al-isha mubasharatan shine daga an yi isha ya dawo gida yana daga cikin wa Allah ya sara kharij al-manzil kada yana doguwar hira a wajen gida ila sa'atin mutaakhira min al-layl zuwa dare da ya tsayi wannan kun ga haƙƙi ne wanda ya faɗa kuma haƙƙin ne yanzu mu za ka samu wani ƙarfe bakwai ya fita ne ma ko ƙarfe bakwai ya dawo ya yi wanka ya fita sai ƙarfe sha biyu ya dawo me yasan ya faru a gidan kuma me yasa yake faruwa a gidan kun ga ita wannan kan mu'allaka ita dai da miji amma menene suna suna ne don haka wannan doguwar hirar mala ya ce ba musamman su laraba kowa na gidansa an yi isha kowa amma mu kuma kowa musamman lokacin zafi kowa na kwancin su Allah ta hada rufa mana asiri na gaba wa min haqqil mar'a ala rajul an ya'dila bainaha wa bain darratiha in kanat in kana laha darra yana daga cikin haƙƙin mace akan miji yana adalci tsakankaninta da kishiyarta idan har tana da mi tana da kishiya ya adilu bainahuma fi at-ta'ami wash-sharab kun da ayin da zai adalci abinci da abin sha wallibas da tufa wasakan da wato ainihin gurin zama wal mabit da kwanciya fil firash wato da kwana a ɗakinta wannan shine hakkokin wala yajuzu an yahifa fi shay'in min zalika aw yajura wa yadhlim amma baya halarta kuma ya zalunci a cikin wasu waɗannan soyayya zuciya wa Allah ta'ala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba ku iya daidaita soyayyar zuciya amma abin da ya bayyana a fili to ayi mi ai adalci annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye cikin matansa wa fi so ce Aisha matansa kuma duk sun sani kuma duk sahabbai sun sani amma kuma baya hana in za a yi tafiya kuma ya ce ƙuri'a za a yi gashi dai sun sai abusanta amma ya ce mi ƙuri'a za a yi kuma idan ƙuri'ar ba ta faɗo ta kanta ba za a tafi da ita ba kun ga wannan shine mi shine adalci an gane kuwa Allah ta'ala ya datar da mu don haka mun karanta waɗannan haƙoƙin saboda wancan satin mun yi magana akan haƙoƙin maza akan matansu yau kuma hankokin mata akan mazajen kar wani ya zaci cewar iya musulunci ya ya ya danne mata ne ya ce su ta ba maza haƙƙi su kuma ba su da ba su da haƙƙi a Allah ce wala hunna mislu ladhi alaihinna bil ma'ruf wadannan kuma hankoki ya ainuwar addinin musulunci za ku same su ku karanta kuna karanta ko ta internet mutum yana bibiyan yanda rayuwa take a kasashen turai ya kuke ga tsakaninsu da iyayensu ya mace take a wajensu ya sai ku gani waɗannan kuma su ne za su zo su ce mana ba ma ba wa mai musulunci wai ya danne wa mata mata haƙƙi Allah ta'ala shiryar da mu yau gabar da za mu tashi shi ne mala yake cewa minan nisa'il mu'minat a dai littafin alwasa nabawiyya din gabar da mala yake mana magana akan haƙuri a bisa mutuwar miji din ya ce wa minan nisa'il mu'minat yana daga cikin mata muminai allati sabar allati ko sabarat ala mautil azwaj kenan waɗanda suka yi haƙuri ko sabarna kenan suka yi haƙuri a bisa mutuwar miji wahtasabna kuma suka nemi lada akwai wato ani ummu salama wato ummu salama fata'alu bina nastami'u wa natadhakkaru khabara ummu salama khabara ummi salama mala yace ku zo mu saurara wato labarin ummu salama inda wafati zawjiha yayin da mijinta ya rasu falaqad darabat lin-nisa'i mathalan a'la fi sabri ala mawtil azwaj domin ta buga wa mata misali na koyi akan hakuri bisa mutuwar miji mijinta ya rasu kuma tayi hakuri wa kanat ummu salama tuhibbu zawjaha hubban 'aziman wa ta'rifu haqqa mala yace ummu salama ta kasance tana son mijinta so mai girma kuma ta san haƙƙinsa wa qadrahu da matsayinsa wa yadhharu zalika min qawliha ba'da mauti mala yace hakan yana bayyana cikin fadinta bayan ya mutu ayyul muslimaini khairun min abi salama tace wani musulmi ne kuma alkhairin sa yake na abu salama wa fi hadha isti'zamun min hali sha'ni zawjiha mala yace cikin haka akwai girmama wata ga ga sha'anin mijinta wa ta'ajjubun da kuma mamaki ma wastib'ad da nesantarwa min hada gareta an yakuna laha khalafun khairun minhu tana mamaki da nesantarwa shin ko za ta iya samu wanda ya kai mijinta alkhairi mu kun ga yanzu kalla da wuya za ka samu yanda mazaje suke mu'amalantar mata illa man rahima rabbi ba duba amma da wuya ka samu wanda idan har ya mutu matar shi zata zata irin jidin nan da Allah zaka samu wani duk hakokin ta ma ya riga ya ne ya danne iyayenmu kuma da yake dattawa ne shikenan suna ga kawai ai hakuri kaddarar ta kenan an gane ai hakuri kaddarar ta duk cutarwar duniya yana mata amma sai a ce ta yi me ba ana cewa mace ta kashe aure ba amma mai amfanin wali da wakili shine idan har akwai wanda ake cuta a zauna ami a nema masa haƙƙi an gane ba yana nuna kuma mutuwar aure bane ba kuma yana nuna zubar da darajar maza bane amma kuma baya nuna shi kuma mijin gaba ɗaya zama macen ba ta da wani kima ba ta da ne ba ta da wani daraja a gosu an gane yanzu a kona abokina ce mu akwai ko ƴar uwarsu ne mijin sai wata uku hudu baya tare da ita ga kuma abubuwa ne marasa daɗi in ta tabo gidansu kawai sai ya kira babanta ai hakuri da Allah abubuwa ne sai ya turo dubu hamsin a bata dubu ashirin kuɗin mota baba ya rike talatin shi ke na magana ta wuce kun ga wannan babu babu me babu adalci a duk ɓangare biyu ana sauraron su a kowa me adalci تقول أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة تكي شيء على قارمة لما مات أبو سلمة قلت yayin da Abu Salama ya rasu na ce gharibun wa fi ardi ghurba tace to bako a garin bakonta eh la'abki yannahu bukan yutahaddathu anhu tace wallahi zan yi ta kuka kukan da zan masa kukan da sai an fada wa taqulu amma annabi ya hana wa taqulu wa anhu tana fada game da shi lamma mata Abu Salama tace yayin da Abu Salama ya rasu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna Aba Salama qad mata tace nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Abu Salama ya mutu qala sai Annabi ya ce quli kice Allahumma ighfir lahu li wa lahu kice Allah ni da shi ka gafarta mana wa aqibni minhu uqba hasana kuma Allah ka maye min kyakkyawan mayewa a bayansa fa qala kama amara sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa abin da Annabi ya faɗa mata wa taqulu take cewa kuma dakhala rasulullah sallallahu alaihi ala abi salama wa qad shaqqa basaru tace annabi ya shigo dan abu salama lokacin da ya rasu idan sa ya kafe eh fa aghmada sai annabi ya rufe idan sa kenan wanda suke gurin mamaci idan mamaci daga ya mutu abin da za a fare shine a rufe masa ne a rufe idan sa thumma qala sai annabi yace innar ruha idha qubida tabi'ahu albasar idan rai ya fita ido yana bin sa da kallo fadajja nasu min ali sai mutanen gidan suka fara za su yi ifu faqala annabi yace la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada kuna addu'a makawunan ku sai ta alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna domin yanzu mala'iku ga su a gidan mutuwan nan duk abin da za ku faɗa za su na cewa amin to ku yi kokari ku faɗa alkhairi thumma qala sai annabi yace allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه سي النبي مس wannan addu'a ومات ابو سلمة مالا yace ابو سلمة يا رسول وحزنت ام سلمة لفراقه حزنا شديدا ام سلمة sai tai bakin ciki a bisa rasuwarsa bakin ciki mai tsanani a bisa rabuwa da shi lakinnaha sai dai mala yace duk da haka sabarat tayi hakuri wahtasabat ta kuma nemi lada a gun Allah wastarja'at ta kuma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa radiyat bi qada'illahi wa qadari kuma ta yadda da kaddara Allah da kuma abin da Allah ya hukunta mata fajanat thimara sabriha fi dunya qabla al-akhirah to sai ta wato ta tsinkayi wato ko ta ci gajiya na hakurinta a duniya kafin lahira ha hiya ummu salama tukhbiruna bima hadatha ma'aha mala yace ga ummu salama tana ba mu labarin abin da ya faru da ita وتذكر لنا بعضا من نتائج الصبر في الدنيا قبل الآخرة sannan ta ba mu wato labarin ta tunatar da mu ko ta ambata mana sashin wato ainihin nasarar haƙuri a duniya kafin lahira ta ƙulu radiyallahu anha tana cewa Allah ƙara mata yarda sami'tu rasulullahi sallallahu ya ƙul naji annabi sallallahu yana cewa ma min muslimin tusibuhu musiba babu wani musulmi da musiba za ta same shi fa yaqul ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi abin da Allah ya masa umarni ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa Allah lahu khayran minha wanda ya wannan addu'an face Allah ya mai masa da abin da ya fi abin da ya rasa alkhairi qalat tace falamma mata Abu Salama qultu yayin da Abu Salama ya mutu sai nace ayyul muslimin khair min Abi Salama kowane musulmi ne ya kai abu salama alkhairi awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace gida na farko da ya fara hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam taqul take cewa thumma inni qultu amma sai na faɗi haka din fa akhlafa Allah li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace sai Allah ya maye mun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga ta ci gajiyar abu ta yi addu'a kuma Allah ta'ala ya maye mata da annabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wata ƙul take cewa arsala ilayya rasul sallam hatib ibn abi balta'a yakhtubuni lahu tace annabi sallam ya aika wato hatib dan abi balta'a domin ya nema masa aure na fa qultu sai nace da dan aiken inna li bintan ai ina da ya wa ana ghayur kuma ina da kishi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace an mabnatuha fa nad'u Allah an yughniyaha anha amma yatta zamu roki Allah ya wadata ta wato daga barinta wa ad'u wa ad'u Allah an yadhhaba bil ghaira sanna kishi tsananin kishi da take fama da shi kuma zan roki Allah ya tafiyar mata da shi fa aghna Allah ibnaha ibnataha anha sai Allah ya wadata mata yarta daga barinta wa azhaba Allah ghairataha Allah ya tafiyar mata da kishinta wa tazawwajat min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya tafiyar mata da tsananin kishin sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa asbahat min ummahatil mu'minin زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي جنات النعيم sai ta zama tana daga cikin iyaye mata na muminai matar annabi sallallahu alaihi a duniya wato ainihin haka a wato ainihin aljannatayya mala yake cewa min alfawaid allati tu'khadhu min sabri ummi salama ala mauti zawjiha daga cikin fa'idoji da za mu samu wajen hakurin ummu salama a bisa mutuwar mijinta awwalan na farko أن من أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها سعيد في الدنيا والآخرة cewar duk wanda ya riko da wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiki da ita to zai rabauta a nan duniya da lahira kun ga aiki ta da wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar idan musiba ta same ka kai hakuri kai addu'a kuma tai hakuri tai addu'a sai ta kai ta ga nasara saniyan abu na biyu alhazaru ko alhazaru min almukhalafati shar'iyya wato kiyayiwa daga abubuwan da shari'a suka hana ta hana allati taqa'u min ba'd an-nisa'i 'inda al-maut wanda suke faruwa ga sashin mata yayin da mutuwa ta same su na mazajen su akwai matan da idan mazajen su suka mutu zaka ga ihu ko sun ce zani eh wulli da min dan kwali dadare tsalle kalmomi duk wannan ba addini bane an gane babu dada wa 'ala al-mar'a al-muslima idza mata anha zawjuha an tabta'ida 'an al-mukhalafat ash-shar'iyyah Mala ya ce yana kan mace, musulma idan mijinta ya mutu ta nesanci abubuwa da suka saba wa shari'a min niyaha na daga ihu kururuwa wa latmin lil hudud na marin fiska wa shakkin lil juyub na yaga aljifu yaga tufafi aw an tad'uwa bi da'awa wato ainihin aljahiliya fa inna zalika haram ko tana kalmomi na jahiliya wannan haramun ne alhamdulillah gari da sauki amma ka je kauye har yanzu ba sauki yau idan ka je kauye miji ya mutu wai idan ba ta yi kuka ba za a ce me ba ta damu ba adadin kukanta adadin nuna damuwarta wannan ba addini ba ne za ta yi ta kuka kuma ‘yan uwanta in sun zo za su taya ta kuka amma da yake munafurci ne su kuma wasu makwabta in sun zo ba daga gidansu za su fara kukan ba sai sun kusa zuwa gidan mutuwa sai su ce za mu iya fara daga nan haka sai jiniya ta kunnu sai a ƙarisa zuwa gidan mutuwa wannan kun ga ba addini ba ne ba addini ba ne wannan wannan maguzanci ne salisan abu na uku Allah ta hidda almar'a ala ahadi ala ahadin arba'atu ashrin wa ashra illa ala zawjiha kada mace ta yi wato takabar fiye da wata hudu da kwana goma in ba a mijinta ba to miji ne kawai yake da wannan hakkin رابعا أبناء هدوكما نقشي للمرأة التي مات زوجها وانتهت عدتها أن تتزوج wannan gaban tana da muhimmanci mala yace yana ga matar da mijinta ya mutu idda ta ta kare ta aure yawa mace mijinta ya mutu idda ta ta kare kuma za ta iya auren to ta yi me ta aure yawa auren ya fi zama mace hijabi da sutura fiye da ta zauna mi haka iyakaci idan miji ya zo kamar yadda abu wannan wannan ummu salama ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tana da ya tana da kishi tsananin kishi annabi ya ce yar zai mata addu'a kishin ma zai addu'a dan haka kenan ta iya mace tana da ya'a la'alla in kanana ne ba su iya daukan ɗoyiniyar kansu ta ce ga ita ba wai ba ta so bane amma ga abin da zai zama mata mai shamaki wani zai iya cewa zai iya ɗauka ko zai kula da su ko wani abu amma dai aure sutura ne ga mace an gane yawa aure sutura ne ga mace Allah ta'ala ya mana dace fa hadi ummu salama radiyallahu anha tazawwajat min rasul sallam ba'da amma tazawjuha mala yake cewa ga ummu salama ta yi aure daga ta aure ne sallam ba mijin ta ya rasu allati kanat tuhi allazi kanat tuhibbu mijin da ta kasance tana son sa na kar wai dan soyayya ta ce a za ta bari su hada aljanna a wannan ba me ba addini bane wadalika mala yake cewa saboda لأن المرأة لا تسكن ولا تسعد إلا في ظل زوجها ورجل كذلك yace domin mace ba ta samun nutsuwa ba ta samun walwala sai a ƙarƙashin inuwa ta ta miji haka namijin ma baya samun walwala sai a ƙarƙashin me inuwa ta mace yanzu mutum yayi shekara 70 matarsa ta mutu ko matar ita ɗaya ce sai ya ce zai ƙarisa haka bai aure ba ya za ku ga rayuwarsa ba zai taɓa jin daɗi ba hasali kuma za ka ga ba zai iya ba ma dole yana buƙatan wacce mai alaƙal za ta ajiye mai ruwa za ta marka ta to ita ma macen tana buƙatan mai namiji haka namiji sai da mace mace kuma sai da mai sai da namiji ubangiji ta'ala da jikan iyamu da suka rasu da jikan malamanmu da suka rasu Allah ta'ala ya jikan duka magabatanmu musulmai da kuma kyautata ƙarshen mu kuma insha Allah ta'ala kuma nan wasiyan ta kare zama na gaba za mu karatu akan wasiya ta biyar ita ce wasiyar wanda aka jarabe shi da harsunan munafukai da marasa lafiyar zuciya da ya haƙuri ya nemi taimakon Allah shi kadai idan kana rayuwa za a jarabe ka da me da harsuna na munafukai da kuma marasa lafiyar mai zuciya wannan sunna ce ta Allah wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira yawa za ku samu cutarwa mai yawa amma wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur yawa hakuri shine mafita idan an jarabe ka saboda wani yawo shi sunna yace duk ko ahlus sunna yan zina ne sai ku hakuri saboda yan tabarin da yawo shi ahlus sunna kawai sai ce ai ai ahlus sunna duk yan zina ne ko ya faɗi wata kalmomi munana to sai ku hakuri an gane za ku samu mai cutarwa Allah ya ce daga waɗanda suke mushrikai sannan za su na muku laƙabi da cewar ku yan ta'adda ne kun ga yanzu akwai cutarwa sai a ce maka kawai har kawai mutum ya ganka da gemu da tsingila da wando sai ya ce maka mi kai dan ta'adda saboda an suranta cewar wani abun sunansa mi ta'addanci akwai lokacin da ina tunanin a ɗaya daga cikin ƙasashen Khalij din nan ko Kuwait ko Qatar wani yana tafiya a suna da hanyan hanyan ƙasa hanyan ƙasa underground haka sai wani yaro ta gefen mota sai ya ga ba kuma yaro ba dan babba ne saurayi sai ga mutum da gemu da shiga ta musulunci sai jefe shi da irin kaman kaman ka ce ma dan boko haram kusan mu ma ana yan ganka da wannan shigan shi ko wannan mutumin ashe ya san me yake kawai sai ya sha gaba motar sai ya kulle su dan haka su kuma birni daga an tara mota ɗaya shikenan yanzu goslo zai mi zai taru goslo ya taru me ya faru ya ce wannan ne jefa mun bakar magana a take aka kira yan sanda aka shigar da kara kotu sai da aka biya shi diya wannan shine abin da ya dace duk wanda kai shiga ta musulunci kai shigar mutunci yace ma boko haram ko yace ma wani abu ko to mu dai ba ba wanda zai ba mu hakuri mu yadda za mu je ai ta shari'a mu kuma fulani ne mun iya ini a kotu saboda duk wanda yake ini a kotu zai nasara na haka karka yadda mutum ya zo yana cin mutuncinka abin da ya shafi addininka in a karan kanka ne ka hakura amma in ya shafi addini karka mi karka hakura in ya shafi addini amma in haka rayuwa ne wani ya cutar da kai ya hakuri ka rabu da shi amma in ya shafi addini wani yake so ya ci mutuncinka abin da ya shafi addininka aqidarka to kada ka mi kada ka bar shi ka bi wa ka bi kariya wa kanka saboda kare mutuncin addinin kun ga shi wannan abin da ya daidai ne saboda ka ce ka ga mutum da gemu da dingilala ka ce masa da'ish shine ai boko haram mu anan ka ce mal misali ISIS ne shi ko to kaga wannan in ba a dau mataki ba zai zama dume wannan sura in ga an gashi a duniya shi wannan me zai ce masa ai yan kaza ne to amma kun ga da ya dau wannan matakin to yanzu kenan zai gane eh wadancan da suka sufanci da wannan suke ta'addancin ba kowa ne kuma dan ka gashi da wannan sufa zai zama mi zai zama dan ta'adda ba dan haka an yake mu da wannan abun sosai sai da ya zama in kai shiga musulunci sai ya zama za a jefe ka za a maka sharri za a yi kaza za a yi kaza yanzu an ganka da rawani an ganka da dingilan wando an ganka da gemu ya zamo mi kai kai kai dan ta'adda ne wannan kuma duk abu ne da turawa suke nasara a kai sai dai Allah ta'ala ya daukaki musulunci akan kafirci da kafirai ubangiji ta'ala ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka na na eh yau ya tambaye shi mace ne mijinta ya mutu ta auri wani da wa za su shiga aljanna an Allah ya kai su duka aljanna da mijinta na ƙarshe malamai suka ce saboda annabi sallallahu ya aure mi mata bayan mutuwar mi mazajen su kuma za su zamo iyayen mi mu'mina shi yasa kuma aka hana mu mu aure mi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matansa ne a nan duniya da mi da wato ainihin lahira an gane haka Allah ya hani musulmai mu'minai su aure wala an wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kenan baya dacewa muminai su auri mata ne su sanan bayan su har abada saboda matsayin su na iyayen mu dan haka malamai suka ce mace za ta kasance da mijinta ne na ƙarshe amin aljanna kai kuma gargace to ai na rasa wacce mi eh la za ka samu ga wazawajnahum bihurin ain za a aura maka matar aljanna wacce idza tafadat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri min liqiha azba mai hikima ya ce da za ta tofa yawo a ruwan teku mai gishiri da ya koma suwan mota ma'ana za a baka matan da ba ta fishi ba ta sa a yi fishi an gane kuwa ka an na hunnar ya koto wal marjan yawa ina an sha na hunna in sha'a ba ja'al na hunna abu kara urban a taraba li asabi lami Allahumma ja'alna min asabi lami za ka in ka rasa dama za ka sa a na ƙarshe na'am Allah eh amma shi yasa muka ce kar ta ce ba za ta yi aure ba ta ce za ta jira mijinta su tafi ina a wannan ba addini bane yau addini shi ya bata dama ta yi me ta yi auren yau addini shi ya bata matan sahabbai da sahabban suka rasu sun yi ta auren su kuma kun ga in in in tsammanin aljanna ne akwai wanda ya kai sahabbai to amma kuma da da mazan suka rasu sai matan suka yi aure na haka wannan shine me shine addini wannan kuma zai sa kai ma namiji ka nemi lahira saboda gidanka da ka sha wuya ka gina idan ta aure ko za ta iya kawo wani gidan kaga idan ka yi wasa wajen neman lahira suka shagaltar da kai baka nemi lahira ba kaga shikenan yau da haka mutum ya zage nemi lahira idan har kana iya gina gida na miliyan ɗari ɗari biyu to da mi kas aljanna kuma mi kai mata tanadi dan mu babban matsalar mu kenan zaka ga gamu da kangwaye gamu da gidaje gamu da filaye amma kuma ka kalli masallatan mu a yunwa suke ko ka kalli hidimar addini a talauci yake mai kudin kuma da yake da gida ashirin da zai sadaukar da gida ɗaya cikin ashirin ya ce in ya mutu ya yi wasiyar gida ɗaya na misali a masallacin anguwarsu kudin da gidan zai kawo duk shekara ya kai duk abin da masallaci yake bukata a masa to amma ba za su iya ba Allah ba su iya ba amma dai kasashen da suka ci gaba suna yi yawa amma dai gaskiya ana wa addini rowa fada abdallah ah ah wai tambaye shi idan mutum ya mutu aka yi rabon gado za a ba shi wallada aha daman dukiyar ai ba ta saba ce dukiya ne ta wasu amwalu na li zawil mirasi najma'uha wa duru na li kharabi dahri nabniha ali radiyallahu anhu yace dukiyar nan da kuke ga muna tara wa magada ne gida muna gina wa zamani ne kawai duk dukiyar da ka tara ta wuce bukatar ka ta yau da gobe to ta wasu ne shi yasa Allah ya ce kuɗi ma nasa ne gaba ɗaya kawai zai ba wanda ya so ne haka kai ka sha wuya ka tara ba mutuwarka kuma Allah ta'ala ya ce a ba wa wana kaza a ba wa wana kaza kuma Allah shi ya raba gado hikimar Allah Allah ta'ala da kansa ya raba gado yusikumullahu fi auladikum wa lakum nisfu ma taraka azwajukum kun ga shi ya raba kayansa dan haka kai dukiya ka tara ta ne abinda ka ci gajiyarsa shine rabanka wanda ka bari shi yasa a gabar da muka karanta a baya ai mala yace yana da muhimmanci mutun yana wasiya wannan dukiyar da ka sha wahala ka tara ka bar wa ‘ya'ya kawai ba laifi ba ne, ka bar wa mata kawai ba laifi ba ne da ‘yan uwa, amma lahirar ka mi kai. To, lahirar ka za ka yi ne ta hanyar wasiya, sai ka yi wasiya da wani abu, ka ce wa ayo addini hidima, yanzu Usman radiyallahu anhu har yanzu, rijiyar da ya saya ta, ta wannan, har yanzu an karɓi hayarta, malam babai da ya zo nan kwanaki wa'azi ya faɗa mana cewa akwai tabis a Madina da wannan kuɗin hayar rijiyar ake ɗaukar nauyinsu. To, mu me zai hana yanzu masu kuɗi, suna yin haka amma ba yiwuwa za ku ga yanzu masallaci ya kai masallaci amma talakan masallaci bai da dubu goma a asusunsa amma ga masu kuɗi masu kuɗi su daure suna yi wa wani abu a lahirarsu an gane suna sayan aljanna Allah ta'ala yana ba da aljanna idan an ba da kuɗi inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum mi bi anna lahum aljanna Allah ya ce mu'minai sun ba da ransu sun ba da dukiya shi kuma ya ba su aljanna kenan da dukiyar nan zaka iya samun me za ka iya samun aljanna da kuma ranka za ka iya samun mi za ka iya samun aljanna idan ka baya shi abin da ya shafi jihadi don haka muna kira masu dukiya suna ƙoƙari wajen ciyar da mi ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya shayar da mu damuna mai albarka karancin ruwa da ake fama da shi ubangiji ta'ala ya shayar da mu Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله آمين